الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallacin na masu da da'awati wal irshad a nan anguwa ta site dipte a birnin niyami da muke gabatar da karatu littafin bulugul maram a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a satin da ya gabata muna a cikin babi wanda yake bayani akan sujudu sahwi ma'ana sujada tarab kanuwa mantuwa a cikin sallah inda mun tattauna bayani sosai akan sa bayan mun kare karatu akwai wani dan uwa da ya nemi karin bayani game da abin da ya shahi farillan sallah da kuma rukunnan sallah menene bambancin su tabbas wannan abu ne wanda ya kamata a ce kowanne mutum ya musulmi ya kokarin sani bambancin rukunan sallah da kuma a farillan sallah rukunan sallah su ne abubuwan da dole sai an yi su a cikin sallah kuma da gangan ko ba da gangan ba aka bar su to dole sai an biya su su ba su haɗuwa ba su tahiya banza an gane da kyau ko su ne rukunan sallah misali wanda ya manta sujada tana daga cikin rukunan sallah to sai ya biya ta kuma inda gangan kai to sallar ta lalace kwata-kwata domin akwai ka'ida a wajen malaman fiqh suke cewa la sujuda lisahwi fi amdin ba a yin sujada tarabkanwa idan da gangan akai ma'ana da gangan kabar wani abu a cikin sallah na farilla ko kuma na sunna to sallar ta mi na farilla ko kuma na rukuni sallar ta mi sallar ta lalace in ka manta na aka maka wannan saukin to shi rukuni ba a barinsa a cikin mantuwa ko kuma da gangan dole sai an biya sa an gane da kyau ko shine ma'anar mi shine rukuni to shi kuma wajibi shine abunda idan da gangan kakiyin sa sallah ta lalace amma idan cikin mantuwa ka bar sa ba za ka komo ka yi sa ba shikenan ya tafi an gane da kyau ko wancan ya manta sai an yi mi sai an biya wannan kuma ya manta fa shikenan an wuce an gane da kyau ko shine malaman fiqh suke cewa man taraka fardan fa innahu yafutu bi fawati bi fawati mahallihi wa sujuduhu qabla salami duk wanda ya manta dai daga cikin farillan sallah to ba zai komo yayi sa ba idan ya kare sallah sai yayi mi sai yayi ba'di sai yayi qabli kamin ya sallame su da guda biyu an gane da kyau ko wannan shine kenan tunda ragewa ne tunda shi an yi sa ba a maido shi to wannan su ne kenan bambanci da yake tsakanin mi rukunan sallah da mi da da farillan sallah an gane da kyau ko yanzu abin da muku saura shine kowanne kokarin haddace wannan rukunan da kuma mi da kuma farillai ta yanda in ya rasa rukuni ya san yanda zai gyara shi aha na'am da a mafi yawancin malamai ba bambanci a wajen malaman hanafiya ne ke da bambanci tsakanin alwajibu da alfardu alwajibu indahum ma sabata bi dalilin zanniyin wal fardu indahum ma sabata bi dalilin qat'i wannan duka falsafa ce an ga da kyau ko abinda magana wadda take ta malamai shine da wajibi da farilla duka menene duka guda ne an gane da kyau ko sai a wajen aikin haji su ma sun dan babbanta da wanda yau falsafa ce wanda muka shiga cikin ta akwai da yake da suna za a iya shiga muku cikin juna a takaice farilla da wajibi menene duka guda ne ana gane da kyau barakallahu fiku jayyid a yau kenan idan ba a manta ba za mu shiga har yanzu muna a cikin babin tunda malam ya ce babu sujudi sahwi wa sujudi tilawati wa shukur babu bayani akan sujada ta mantuwa to mun kare da mi da sujada ta mantuwa yanzu zamu shiga sujudut tilawa sujada ta mi ta tilawa me ake ce ma sujudut tilawa ita ce sujadar da ake yi lokacin da aka zo a cikin karatun alkur'ani a inda ke da alama ta ban san da hausa akwai abin da suke cema wannan alamar ba a da larabci yana ce mata alamatu sujud ana alamatu sujada an gane da kyau ko to wannan shi ake cema sujudu tilawa za mu gani a hadisan da za su zo dole ne wannan sujadar ko kuma mustahabbi ne ko kuma akwai ma inda ma bai dace mutum yayi ba jayyid a za mu zo a hadisin abu huraira hadisi na 274 mala yace wa an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yace sajadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun yi sujada tare da manzon Allah fi a cikin idas sama'un shaqqat mun yi sujada tare da manzon Allah a cikin idas sama'un shaqqat suratul inshiqaq ko واقرأ باسم ربك الذي خلق ده اقرأ سورة ال... سورة العلق رواه مسلم مسلم يروي توسع أبو هريرة yake cewa sun yi sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wace sura idan sama'un shakkat da kuma mi da kuma iqra idan sama'un shakkat a kusan karshen ta ne ita kuma iqra a ina ne a karshen ta wannan hadisin me yake nuna muna farkon abin da yake nuna shine mashru'iyyatu sujudi at-tilawa wannan yana nuna mana manzon Allah yayi sujudi tilawa kuma sahabbai da suke tare da shi su ma sun yi tare da shi ana ganewa da kyau kina wannan hadisin nuna cewa ashe ko ba kai ke karatun Qur'ani ba idan kana saurare lokacin da ake karatun ya halatta kai kai sujada amma da sharadin ya kasance mai karatun shi ma yayi ana ganewa da kyau idan mai karatu bai baka kamish karambani dama ba kai ba karatun ba naka bane kai falala ce aka ce ka samu yayi sai kai mi sai kai koyi da shi an gane da kyau ko kenan idan mai karatu bai ba kai kakkai in yayi kana zamne ko shi malamai suka ce idan dama zaman da kake da niyyar sauraron karatun kake amma idan dama zaman da kake ba dan karatun kake saurari ba to wannan kuma suka ce baya akan ka domin innamal a'malu binniyat ba kai niyyar saurari ba to ina kai ina wannan wannan shine kenan jayyid a hadisi na gaba malai cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu abbas Allah ya yarda da su qala yace sade yace wannan sadikin suratu sad laysat min azaimi sujudi bata daga cikin wuraren da aka yi umarni da yin sujada wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasjudu fiha kuma hakika na ga manzon Allah yana sujada a cikinta rawahul bukhari bukhari rotosa me yake nuhi anan duk inda ka ji aka ce za a yi sujada idan ka lura umarni ne aka yi sujada idan muka ɗauki suratul suratul alaq wadda ita kowa ya santa ko fasjud waqtarib kenan umarni ne fasjud an gane da kyau ko umarni ne kai sujada to sai kai sujada to ita kuma cikin suratul sad wurinta labari ne ake badawa labarin wa ake badawa annabi dawud alaihi salam an gane da ke ku annabi dawud ne ake bada labari na godiya da ma Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya ya yahi masa an gane da ke ku ya aya take a cikin suratu sad aha fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab wa kharra raki'an wa anab labari ne ake badawa yayi ruku'i yayi sujada to shi sa shi ibnu abbas ya ce mai yake da suna ko da yake ko a cikin ayar ba an ce bane a yi sujada to manzon Allah ya yi sujada an gane da kyau ko wannan shine kenan ma'anan laysat min azaimi sujudi ay laysat mimman umira bis sujudi fiha a cikin ta ba ai umurni da ai sujadar ba amma manzon Allah ya yi sujada an gane da kyau ko wannan shine kenan rawahu al-bukhari bukhari rawaito wannan hadisin kenan wannan hadisin me yake nuna muna asali dai shine duk ayar da ake sujada a wurin ta to Allah ya ce ayi sujada ne sai ayi sujada to ko da ko a ce a cikin ayar ba ai umarni da sujada ba in dai an ce manzon Allah ya sujada a wurin nan ko kuma an sa wannan alaman za a yi ne za a yi sujada an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah kuma zaka ga akwai inda kuma an yi umarni ayi sujadan kun ba a ce ayi ba ba a yin sujadar ko an gane da kyau ko wa minal layli fasjud lahu wa sabbihuhu laylan tawila kun ga nan fasjud kai sujada amma ana sujada ba a yi danwa bai ba danwa bai ba al'amalu la tuqbalu illa bil ikhlasi wal mutaba'a in manzo Allah bai ba shikenan kada kai karambani an gane da ke ko wannan shine kenan wa an ibni abbas an karbo daga ibnu abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sajada bin najmi manzon Allah yayi sujada a cikin suratul najmi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito sa an gane da kyau ko ana imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin suratul najmi ita ma a karshen ta ne ko a karshen ta ne ke da wannan ke da sujada ko jayyid ita ma suratul najmi manzon Allah ya sujada a cikin ta yana daga cikin abin da ya faru a cikin wannan suratul najmi kin a an yi daidai manzon Allah yana karatun wannan surar sai da ya kawo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra an gane da kyau ko malaman tafsiri suke ce da manzo Allah ya kawo wannan wurin sai shedan ya soko ya sa a cikin kunnuwan mushrikai domin lokacin ai da dai mushrikai suna zuwa suna sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra an gane da kyau ko sai shedan ya jeho musu a cikin kunnuwansu tilkal gharani qal'ula wa inna shafa'atuhun la turtaja da manzo Allah ya zano allol ya zano wannan allolin da suke bauta ma sai shedan ya sa musu a kunnuwa akan cewa manzon Allah yana yaban allolin su ne an gane da kyau ko to da suka ji dadin wannan ko da manzon Allah ya sujada su ma sai suka yi ni suka yi sujada suka ce Muhammadu ya yabi allolin mu alhali a wannan lokacin waye ya sa ya sa musu wannan a kunnuwansu shedan ne malama suke ce yana daga cikin dalilin a sabkar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma arsalna min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati an gane da ke ko babu wani annabi da ya zo face shedan sai yayi nuhin ya soka wata magana a cikin maganar da ake ma wannan mutunan wahayi amma da ƙarshe sai Allah ya goge abin da shi shedan ya shewa thumma yuhkimu thumma yuhkimu Allahu ayati sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa to a wannan lokacin da suka ji kamar manzan Allah ya yabi allolinsu da ya yi sujada su ma sai suka yi mi sai suka yi sujada to sai aka yi daidai a wannan lokacin lokacin aikin haji ne mutanen ƙauyuka suna zuwa da yawa ko da suka ga wannan sai suka tai suka yada a cikin gari ko ina ai mutanen maka gaba ɗaya sun zamanto mi sun zamanto musulmai an gane da kyau ko a wannan lokacin ne labari ya isko ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hijira ta farko zuwa zuwa Habasha aka kai musu labari ai kuraishawa sun zama musulmai kenan ku zo ba ma sai kun yi hijira ba domin ƴan uwanku ne yanzu suka komo suna komowa ashe azaba yanzu ma ne ta fara domin da suka yi sujira tare da manzo Allah su koma har ya samu muka yi sujira tare da shi ashe ƙarya ne yake ba ma allolin bane yayi an gane da ke ko tunda bayan wannan an ci gaba da mi an ci gaba da aibanta allolin su to yanzu sai azaba ta ƙara karuwa shi yasa da suka komo daga hijirar daga baya kuma suka ƙara komawa an gane da kyau ko dalilin wannan ne yasa aka samu hijira guda nawa guda biyu suka yi ta farko suka ji labari na ƙarya mushrikai su musulun suka komo suka isko azaba suka ƙara mi suka ƙara koma a lokacin ba sai aka samu ƙarin wasu suka tai wannan shi ne kenan a takaice suratul najmi tana daga cikin surun da ake mi ake mi ake yin sujada a ciki jayyid malai ce wa an zaid ibn sabitin an karbo daga zaid dan sabit رضي الله عنه ألا يددشي قال ياتي قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ناكرا تاما منزان الله سورة النجم فلم يسجد فيها سيبي سجدا أتكين تبا متفق عليه بخاري دا مسلم سكر ويتوسا تو دن دن دن دن دن دن أتم بايا مي أكتي يا سجدا أتكي أنا هم يا أكتي بي سجدا وتو يا زاي أحد أن حديثا aha mu samu muhawala kaifa yumkinu aljam'u bayna hadaini alhadithaini a laqad salafa an zakarna bi annahu la ta'aruda fi nususi mun gayi a can baya akan cewa ba ta yiwa hadisi da hadisi ki karo da juna sai dai in kai ka gane ko baka gane ba sai kokolo kace ta kasa mi ta kasa hada su wa zai hada muna aha can gaba ina ne a aha to malam hasan bismillah jazakumullahu khairan an gane da kyau ko wannan shine kenan akwai kaida a wajen malaman usul suke cewa idza amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shay'in fa khalafahu bi fi'lihi فيكون الفعل المخالف صارف من النه... من ال... من, ال... من الوجوب الى الندب idan manzon Allah yayi umarni da ayi wani abu sai ya zo ya saba ma abun nan da yayi umarni da shi yana nuna umarnin na menene ba na dole bane na menene na in ka so ne kai kina wancan hadisin an ka wannan hadisi ne da annabi mana ashe ba mi bane ba wajibi bane ba dole bane duk in ka zo a wannan wurin sai kai mi sai kai sujada haka ake hada hadisai gani kenan idan baka baka karatu baka halarta wajen karatu kaga sai ke ta sa kanka a cikin juna wannan shine kenan kenan wannan hadisi na namuna a sujudi tilawa ba mi bane ba dole bane jayyid mustahabbi ne ko kuma a ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mali ce wa an Khalid ibn Ma'dan radiyallahu anhu an karko daga Khalid dan Ma'dan Allah ya da shi qala ya ce fuddilat suratul hajj bi sajadataini an hihita suratul hajj akan sauran surori da sujada guda biyu rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito sa fil marasil a cikin littafin sana al marasil al-imam dawud yana da abu dawud yana da littafi da ake ma al marasil wanda a cikin sa hadisai ne ya zano wanda suke mursallai an gane da kyau ko mai baikuniya yake wa mursalun minhu sahabiyyu saqat idan aka ce hadisi mursal shine wanda tabi'i misali zai ce manzo Allah ya ce kaza tabi'i kun bai zamani dawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dole sai ya kasance wani sahabi ne ya gaya masa an gane da kyau ko to wannan shine kenan a cikin marasil ana iya samun wanda suke iya su zamanto ingantattu akwai wanda kuma suke iya zamantowa da'ifai amma mafi yawancin su da'ifai ne an gane da kyau ko jayyid yace rawahu ahmad wa tirmizi imamu ahmad da tirmizi suka rawaito sa mausulan wanda me yake da suna sun hada sa ma'ana shi a tirmizi ya rawaito sa mausul idan aka ce mausul ma'ana shi ya hada sa daga ya hada sa da manzon Allah ma'ana ya kawo sahabin an gane da ke ko can mursal ne babu sahabi nan kuma mi an mi an kawo sahabi shine ma'anan mausulan min hadisi uqba ibn amir da a hadisin uqba dan amir wazada shi kuma ya ƙara famallam ya sujudhuma duk wanda bai yi sujadar su ba ma'ana duk wanda ya san in zai karanta wannan surar ba zai yi sujada ba in ya kawo wannan wurin fala ya qara'aha to kada ya karanta surar an gane da kyau ko wa sanaduhu da'ifun sai dai sanadin wannan hadisin da'ifi ne an gane da kyau ko wannan ruwayoyin gaba ɗaya abinda suke nunawa hadisi ne mursal hadisi ne da'ifi la yuhtajju bih illa anna ma'anahu sahiha ma'anansa ingantatta ce yace an fifita suratul hajji da sujada guda biyu dake da kai a cikin ta a cikin alqur'ani babu surar take da sujada guda biyu sai wace sai mi kun gani kenan waqi'iyan abu ne wanda yake haka ne a aikace kenan ko da hadisin bai zo mun san da mi mun san da wannan an gane da ke ko kisa nake ga muku su da yawa a yana daga cikin abin da yake sa ake samu hadisai da'ifai shine mi shine magana wani malami a jingin na tagawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani abu wanda yake a tabbatacce kawai dan ana so a jingina shi ga manzo Allah sai a ce eh manzo Allah ya ce kaza shi yasa kenan dan an ce hadisi ba da'ifi bane ba shi ke nuna abin da ya kumsa menene ba ba gaskiya bane kun ga wannan hadisin da'ifi ne amma abin da ya kumsa gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne shi yasa so da yawa tare zaka ji mun karanta hadisi mu ce al hadithu da'ifun lakinna ma'anahu sahiha an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan hadisin yana nuna an yi ta suratul hajji da sujada guda nawa guda biyu to inda kuskuren yake abinda zai karasa ayi wurgi da hadisin shine umunni da yazo manzo Allah a cikin hadisin suka ce manzo Allah yace duk wanda yasan in ya karanta surar ba zai yi sujadar ba kada ya mi kada ya karanta alhali mun gani a baya ko sujadar mecece ce sunna ce mustahabbi ce ko ba wajibi ba ana ganewa da kyau kina wannan hadisin bai inganta ba ko da yake wani yanki na ma'anarsa bai kyau ce suratul hajji ta hita bambanta da sauran surori da mi da wannan surar kamar yadda yake a cikin alkur'ani in ka ɗauka kowace sura zaka samu tana da wata miza wadda wata bata da tana da wani abu na daban wadda mi wata bata da ita inna a tsina kalkau sarkin daga wadda take karama za ku gani akwai wani abu da ta kumsa wanda mi sauran surori nan ba su da ita kai ta mahi mami ta mahi wasu surori kuma an gane da kyau ko domin a cikin ta ne aka aka yi mamu za'ala albishiri da mi alkawthar wanda mutanen kirki muna fatan mu shiga daga cikinsu ta hanyar shi ne za a shayar da mu ko ranar da za a kawo rana a ina a kusan mi a kusan kanun mutane an gane da kyau ko Allah ya sa muna daga cikin da su wannan wannan tabkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jayyid wa an umar radiyallahu anhu qala an karbo daga umar Allah ya dada shi ya ayyuhan nasu kina wannan hadisi ne mawqufi kina kauli ne na umar ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna namurru bis sujudi mu muna biyawa da sujada ma'ana muna biyawa wajen sujada in muna karatun qur'ani faman sajada faqad asaba duk wanda ya sujada to yayi daidai yayi sunna wa man lam yasjud fala ithma alaihi wanda kuma bai sujada ba babu mi babu lahi a kansa rawahu tirmidhi imam rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito sa wa fihi har yanzu kuma akwai har yanzu a cikin wannan hadisin amma a cikin al-muwatta inna Allah ta'ala lam yufridu sujuda Allah bai tilasta mana sujadar ba illa an nasha'u sai in mun so wa huwa fil muwatta wannan karin yana a cikin yana a cikin muwatta wannan riwayar ta muwatta yanda take asali shine a sallar juma'a ne ana cikin hudu ba an gane da kyau ko sai Umar ya karanta aya wadda take a cikin ta akwai sujada yana karanta wannan ayar sai ya sabko daga mimbari ya sabko akan mimbari ya zo ƙasa ya yi sujada sai mutane gaba ɗaya suka yi mi suka yi sujada tunda sun saba in manzon Allah ya yi su ma suna suna yi da ya ƙare sujada sai kuma akan mimbari kuma ya ci gaba da hudu ba an gane da kyau ko abin ya birge umar kuma ya ba shi mamaki wata juma'a ta zo sai ya ƙara karanta wannan ayar mutane kowa ya gyara zama an gane da kyau ko shirin aimi aisha da tace mahlan mahlan inda Allah ta'ala lam yufridu sujuda alaina tace ku tsaya ku tsaya kowa ya zauna inda yake sujadan nan ba a dora mana ita ba dole yaki yin sujada dan me yasa yayi wannan dan kada a dauke ta me a matsayin wajibi kada a zo taran kuna cikin sallah ka karanta sabbi baka liman ya karanta sabbi bai sujada ba wani dan zahin kai yami ya shahi tafi ce shahidin banza ku shi an kawo wurin sujada bai sujada ya bar masallaci kun sa akwai masu zahi haka nan to shi sa su suna kokarin duk abin da zai kawo zahi a cikin addini suna kokarin me suna kokarin toshe sa an gane da kyau ko tsanani a cikin addini baya da amfani ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un masu wuce gona da iri masu zurhi masu tsanani a cikin addini sun halaka me ake nuhi da tsanani shine abin da yake sunna ka kai sa a matsayi na me na farilla shine Umar abin da ya musu me ya musu ya musu gudu wannan shine kenan sahabban manzo Allah ba haka suke ba sahabban manzo Allah zaka ga wasu suna azumin ranar alhamis wasu ba sa yi amma kun ba wanda suke azumin ranar alhamis ba sa cewa wancan raggaye ne ku shi ba sa azumin alhamis an gani da an gani da kyau wasu suna nafila wasu me wasu ba sa yi asali akwai ma wanda yazo ya ce ya rasulullah ma za alayya miki akai na salloli wanzu Allah ya ce masa kamsu salawatin fil yaumi wal laila salloli guda biyar an gane da kyau ko yace hal alayya ghayruhunna bayan su akwai wasu yace a'a babu wasu yace to na rantsi da Allah ba zan kara akan wannan ba kuma ku ji wanzu Allah bai zargi sa wanzu Allah yace idan dai har yayi gaskiya to ya tsira to matsalar gaskiya ce ke da wahala an gane da kyau ko za mu gani a can gaba menene nake nishi da gaske ce ke da wahala idan muka zo a babi na nafila nan ne zan nuna muku me yasa nace haka nan jayyid mu je a gaba hadisi na gaba malik ya cewa wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aikinsa kala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yaqra'u alaina alqur'ana yana karanta muna alkur'ani fa idza marra bis sajadati kabbara idan ya gamu da sujada wurin sujada sai yayi kabbara wa sajada yayi sujada wa sajadna ma'ahu mu ma sai mu sujada tare da shi rawahu abu daud abu daud ya rawaito sa bi sanadin fihi linun da sanadi wanda ke a cikin sa akwai illa malamai suka malaman hadisi idan suka ce bi sanadin fihi illa suna nihin laisa da'ifan jiddan kamar hadisi wanda da'ifancinsa bai yi yawa ba sosai duk hadisin da aka ce fihi linun to zaka ga da ƙarshe sai an samu cewa akwai mi akwai hadisin da yake goya masa baya sai zaman to mi hasanun li ghairihi an gane da kyau ko kina mafi yawancin hadisin da za a ce akwai linun a ciki ma'ana akwai wani dan rauni amma da ƙarshe za ga hadisin ana aiki da shi kina wannan hadisin me yake nuna muna ashe lokacin da mutum zai kabbara sai zai yi sujadar ta tilawa sai yayi mi Allahu akbar sai yayi kabbara yayi sujada an gane da kyau ko sai dai malamai sun samu sabani ittifakan dai sun tayi akan cewa idan a cikin sallah ne dole sai kai kabbara amma in a wajen sallah ne wasu malamai suna gaba za ka yi kabbara ba an gane da kyau ko ba za ka yi kabbara ba to amma dai wannan hadisin mutlak ne babu wata bai nuna cewa ba a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba kinan ko ba a cikin sallah ba kana iya kai kabbara to inda suka samu sabani shine lokacin tasowa za ka yi kabbara ko ba za ka yi kabbara ba domin a cikin wannan hadisin babu nuna cewa tasowa za a yi mi za a yi mi za a yi kabbara to anan malamai sosai sun yi bayani mai yawa wanda suna ganin a tunda hadisin babu kabbara wajen tasowa kenan ba za a yi kabbara ba to amma dai magana tsaka-tsakiya shine suka ce idan ya kasance kana a cikin sallah ne kuma a cikin sallan ma akwai wasu bayanka an gane da kyau ko to in ka taso ka yi mi ka yi kabbara an gane da kyau ko don saboda su wancan bayan allah da suke duke kada a zo wasu sani ba suna ta duki ka kuma ka tashi ana ganewa da kyau wannan shine kenan ga wata matsala kuma to a cikin sallah wadda ba a jin karatu ba a sallah wadda ba a bayyana karatu kun san me yasa ne dariya ɗaya daga cikin ɗalibai na ne a masallacin mu na sunisi ya musu haka nan sallah ta azhar an gane da kyau ko akwai wasu daga cikin sunan in suka tuna sai sun yi dariya sallah ta azhar yana a cikin sallah kawai sai duka mutane suka yi tsaitsaye suna tafiya subhanallah subhanallah shi kuma ya tsaya sai da yi da addu'o'in shi sannan ya taso ya mike tsaye to kun san akwai masu zahin kai daga dai ciki akwai wanda ba su bi shi ba su yi da sallah ba tare da shi an gane da kyau ko to wannan ko ya samu taɓin hankali ne to haka aka yi to kun gani wannan rishin rishin sani shi ke sa hausa ke cewa rishin sani ya fi dare duhu wannan shine kina a sallah wadda ba a bayyana karatu ba a yin ba a yin sujudu sahw ba a yin sujudu tilawa an gane da kyau ko wanda suke bayan ka busan da me yasa kai sujada ba zaka isa su a cikin mi a cikin rigima to idan kai kadai ne fa shi ma idan kai kadai ne babu dalilin da ya nuna cewa zaka yi sujada an gane da kyau ko asali ma karatun alqur'ani ba a ce ma mutum yana karatun qur'ani karatu na gaskiya sai idan ya kasance yana dan daga sautinsa ko kaka ne wata rana manzo Allah ya biya da dare ina tsammani a wajen gidan abubakar ne na tsina kyautu zato haka ne a riwayar da dare sai ji ana karatu sannu-sannu ana karatu sannu-sannu sannu-sannu ba shi sai ka aji hankali ko da yake ko maiwa ma Allah ne sa manzon Allah ya shi don ya gyara mishi sai ya biya a gaba kofar wajen gidan umar wasu Allah da dare ne ke yawo sai ya ji ana mi ana ɗaukaka sauti anguwa ta ɗume sai sauti ake ji duk inda kace kana ji a cikin anguwa sai manzo Allah ya ce sahiya ta waye sai suka zo sai manzo Allah ya ce amma Abubakar naji kana sallah da dare yace eh haka ne to me yasa baka daga sautinka sai ce ina sausata sauti na idan saboda ban so a san ina sallah dan kan riya ta shiga a ciki an gane da kyau ko sai ce to Umar kai fa ya aka yi maka ji duk ka dume anguwa yace ina tada masu kwana ne kusa Umar su yan zahi ne an gane da kyau ko ce ina tada masu kwana ne to sai manzo Allah ya ce an ta farfa min sautika kalilan wa an ta fakhfad min sautika kalilan kai ka daga sautinka kaɗan shi kuma wannan kai kuma kami ka sausauta sautinka sai aka ce mi za a yi tsakatsakiya za a yi an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan karatun qur'ani ana so a daga murya daidai gwargwado ta yadda ba za ka mi ba ba za ka takura ma wasu ba a shi shi wannan akwai ka'ida idan ka rike wannan ka'idar zaka zaka rabu da sharrin mutane al-imam al-fudayl bin iyad yake cewa tarkul ibadati li ajli an-nas riya'un wa fi'luha li ajlihim shirkun an gane da kyau yace itar ya baki ne mai makami guda biyu idan ka yin wani abu dan kada a ce riya kake yi yace to riyar kai idan kuma kai dan saboda a ce ka iya me kai shirka kai ma'ana riyar ta tsanani a wannan lokacin kenan sun mun da cewa yi da bari dan wa ake yi dan Allah ake yi in ka rike wannan ka'idar za ka raba kanka da wani ta ce nacin mutane ba zai kare ba an gane da kyau ko lokacin da muka fara wannan da'awar akwai wanda suke ce muna riya ne muke muna doka ana gani da sauransu da sauransu amma gashi na alkhairin ta jawo mutane da yawa muka sani dalilin wannan daga amurka daga libya daga wallahi wanda suke biyan mu a abinda nake tunani wanda suke sauraron mu ta wannan kafar ta doka da muke da wannan da muke yi sun yi yawa da wanda suke a gaban mu gurupofi daban-daban hatta na taɓa baku labari akwai yan libya da suka buɗe gurup suna na suka sa akan gurup duk karatu mu suke suke suna turawa a ciki kuma wannan alkhairi ne mai yawa da mun ce za mu bari don saboda kada mutane su ce riya muke yi da za a samu wannan amfani ba za a same sa ba shi sa wani malami yake cewa wa man zalladhi yanju minan nasi salima walau ghaba anhum bayna hafatay nasrin waye zai tsere ma tace na can mutane yace duk yadda kai ba za ka yi daidai da mutane ba ko da a ce ko ka je ka laɓe ne a cikin hoka-hokan hankaka ba mai ganin ka dai ko ya ce to sai wani ya ce kai kushi inda ya rasa inda ya zama sai a cikin hoka-hokai an gane da kyau ko a wani wurin yake cewa walastu binajin min maqalati ta'imin walau kuntu fi jabalin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ar yace ba zan taba rabuwa da sukar mutane ba ko da ko a ce na shige a cikin kogo na kyale su ba ruwana da su an gane da kyau ko ridon nasi ghayatul la tudrak duk yanda kai sai an ce ba dan Allah kai ba ba abun da bamu ji ba amma muka yi hakuri an gane da kyau ko hatta daga cikin wanda suke zama tare da mu akwai wanda sun muna tsammanin haka nan amma yanzu alhamdulillah sun gane an gane da kyau ko wannan shine kenan duk abin da zaka kai kai dan Allah iyaka da in ka san da akwai cutarwa ga wasu ne irin wannan lokacin kuma sai kai kokari a me yake da suna ka sassauta sautinka wannan shine kenan Allah ya samu gane a gaba malai yake cewa wa an abi bakra radiyallahu anhu an karbo daga abi bakra Allah ya yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana idza ja'ahu amrun yasurruhu ya kasance idan wani al'amari ya zo masa wanda yake sa safarin ciki kharra'a ya kamata mu dan tsaya mu dan yi bayanin abin da mu yi bayani ba a cikin sujudu tilawa tunda zamu shiga ne yanzu a cikin sujudu ashkur sujada ta godiya a takeice sujudu tilawa abin da bamu gayi ba a ciki shine shin dole sai da arwalla ake ko ba dole sai da arwalla ba malamai sun yi wannan sabanin an gane da kyau ko to amma dai magana mafi inganci babu wani dalili da ya nuna cewa dole sai kana da arwalla zaka yi ne zaka yi ne zaka yi sujadan ko baka da arwalla idan kana karatun alkur'ani ka zo a wannan wurin ya halatta kai ne domin karatun alkur'ani ba da arwalla ba ai ya halatta ko inda aka samu sabani shine dokan alkur'anin ba arwalla amma karatun shi babu arwalla ittifaqan ya halatta an gane da kyau ko to ko baka da arwalla magana mafi inganci shine ya halatta kai ne kai sujada an gane da kyau ko me ake faɗi a cikin sujadar malamai sun ce idan a cikin sallah ne ka faɗi abun irin abun da ake faɗi a cikin mi a cikin sujadar kuma kana iya ka ƙara wani abu kawon misalin mi kawon misalin sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin suka ce kana iya ka ƙara wannan an gane da kyau ko kenan suka ce ya halatta subhana rabbiyal a'la kai a cikin mi a cikin wannan sujada ta tilawa subuhun quddusun duka ya halatta wannan duka bayani da al-Imam Ali Bassam yayi a cikin littafin sanat tawdihul ahkam to sai dangane da abin da ya shahi in wajen sallah ne wajen sallah ne suka ce kai yanda manzo Allah ya karantar wannan addu'ar domin ma'sura ce kenan ita wannan addu'ar ita kamata yayi a cikin mi a wajen sallah an gane da kyau ko to ina ji a takaice wannan sune abin da ya shahi hukumce hukumcen wannan sujudu tilawa ce za mu wuce a gaba dan mun sha bayani baya a hadisi na gaba shine na bakara wanda muka fara karantawa mali yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ga duka adamu ina tsammani mun yi wani babban bako wanda na dan wai gusa ni kun bai sanar da ni da zai zo ba insha Allah karshen karatu zamu ba shi dama ya dan yi muna jawabi dani daga cikin malaman mu kuma abokan mu na da'awa an gane da ke ko idan dai muka zo ƙarshe insha Allah zan zan kirawo sa za ku gamsa kenan insha Allah mai yawa da yawa daga cikin ku sun san shi salahuddin a kawo kujera in lokacin ya sai a sai abin ga insha Allah ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana idza ja'ahu amrun yasurruhu ya kasance idan wani al'amari ya zo masa wanda yake kama mishi idan wani al'amari ya zo masa wanda yake sa ma'ana na farin ciki kharra sajidan lillahi yana fadawa yayi sujada ga Allah madaukakin sarki rawahul khamsa mutum biyar suka rawaito sa illa an-nasa'i banda al-imamu an-nasa'i an gane da kyau ko jayyid wannan hadisin a farkon abin da yake nuna mana shine mashru'iyatu sujudi shukri ma'ana halaccin yin sujada idan wani abin farin ciki ya zo maka an gane da kyau ko nan kuma wani al'amarin ya zama to mutlakan idza ja'ahu amrun yasurruhu an gane da kyau ko wannan shine kenan a na kira su da yawa tana nuna min siyagil umum amrun yasurruhu kenan mutlakan kowane irin al'amari wanda yake sa farin ciki yana mi yana yin sujada idan muka ce kowane yana al'amari shi kenan ko ina ji ai ba sai an yi wani dogon bayani ba ko wani zai iya cewa to idan al'amari na sabon Allah ne fa an gane da ke ko to a wannan malamai sun tattauna su ba dai ka ai farin ciki ba to iso yana yan sun ruhu aka ce an gane da ke ko to sai dai gaskiya abin da yake shine zai yi kaman zai yi daidai da makasidu shari'a shine tabbas Allah ma da kansa mai yake cewa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan to idan sabon Allah ne ya za a tai ya za ya za a taimaka maka akai a ce kai ne kai sujada alhali ta kuma sujadan mece ce ibada ce la tastawi alhasanatu wala sayyi'a ko kuma me yake da suna ba a hada ƙarya da mi da gaskiya a wuri guda sai ka tuba ma'ana abin da yasa na faɗi wannan a cikin naji fatawa da aka ma al-imam ibnu al-imam salih alfauzan hafizahullahu ta'ala tambayar da aka masu game da 'yan kwallo ne yan kwallo ne ya ce menene hukuncin 'yan kwallo da suke wannan sujadar ai sun shahara wannan sujada ko ya ce menene hukuncin wannan sai ya ce wannan ya ce wannan wannan haramun ne suka ce la tustabahu rukhsatu fi ma'asiya a cikin sabon Allah ba a ba a halatta rahusa aka ce rahusa kuma fa min babi aula abin da yake mi sunna an gane da kyau ko sai dai akwai malaman zamani da suke cewa a babu laihi su gida musamman wannan yana jawo hankalin wasu wasu gami ga addinin ga musuluncin an gane da kyau ko wannan shine kenan to wannan dai Allahu a'lam akwai rikici sosai a cikin wannan a takaice dai abin farin cikin yazo maka zaka yi ni zaka yi sujada jayyid malai ce wa an abdurrahman bin auf an karbo daga abdurrahman dan auf radiyallahu anhu Allah ya dada shi kala ya ce sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanzan Allah ya yi sujada fa'atala sujuda sai ya tsawaita sujada sun marafa a ra'asahu sannan sai ya ɗago kansa wa kala sai ya ce inna jibirila a tani lallai jibiril ne ya zo mini fa bashara ni sai ya mini bushara fasajattu lillahi shukran shine sai na yi ma Allah sujada dan godiya rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa sahahahu al-hakim imamu hakim yami ya inganta sa an gane da kyau ko jayyid kun san wannan a ina ne aka yi wannan sujadar a cikin sallah ne ko aka yi ta an gane da kyau a cikin sallah ne ana a cikin sallah sai ga manzo Allah ya jima sosai a cikin sujada shine lokacin bayan ya dago an kare sallah suka ce lahiya ya manzon Allah sai ce ai jibril ne ya zo ya mini bushara an gane da kyau ko shi ne sai na yi godiya da mi da busharar da ya yi mini malamai suka ce busharar da aka ma manzon Allah shi ne shi ne faɗin Allah faɗin Allah maɗaukakin sarki ya masa bushara ne da cewa man salla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya yi ma manzon Allah salati guda to dalilin wannan Allah zai masa nawa salati guda goma an gane da kyau shine manzo Allah ya farin cikin wannan domin al'umma sun samu wata hanya ta mi ta samun mi ta samun lada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum hadha huwa al muhallu shahid mai kwaɗayi ne akan cewa kun tara ladar da za ta saku ina za ta saku aljanna to shine manzo Allah sai ya farin ciki anan malamai suka ce nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi sujudu shukr bane a'a abinda aka sa su aka wannan hadisi dan a nuna ne ya halatta idan wani abun farin ciki ya same ka a cikin sallah ka jima a cikin sujadar da kake yi dan kai ne godiya ga Allah madaukakin sarki an gane da kyau ko shine nan misali kana a cikin sallah ka manta da wani abu sai ka tuna misali ka aje kuɗi kana a cikin sallah shi dan ya tuna maka ga inda ka aje su abun farin ciki ne ko ba farin ciki sai ka jima a cikin sujada kenan ka yi mi ka yi ashukuru a ciki ba sai ka kare sallah kuma ka koma wani sabon mi wani sabon sujada an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wahayi ne aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ilhama domin wannan magana da ta zo ba ba alkur'ani ba ne wannan shi ne kenan a takaice da ya halatta ka yi a cikin sujada ka shima don mi don godiya ga wa ga Allah maɗaukakin sarki a na gaba malici wa anil barra bin azibi radiyallahu anhu an karɓo daga barra ɗan azib Allah ya dada shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ila yamani manzo Allah ya tura ali zuwa yaman fa dhakara al haditha sai ya ambaci hadisi qala yace ma'ana hadisi ne mai tsawo fa kataba aliyun bi islamihim bayan ali ya tahi sai ya turo sako na cewa sun musulunta mutanen yamankin falamma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alkitaba a lokacin da manzon Allah ya karanta littafi haka ne ku shi ya karanta littafin a haka ne shi ya karanta littafin ku bani amsa a kuma kan ku za ku ba amsa ko domin aka ci shi karanta littafin kenan an ci karo da mi da faɗin Allah maɗaukakin sarki a rasulul ummi ko shi ne wannan kenan domin manzo Allah bai iya karatu bai iya mi ba bai iya rubutawa ba kenan kuri'a kuri'a lahu ko kuma kuri'a alaihi an karanta masa kenan lokacin da aka karanta masa littafin kharra sajidan sai yami sai ya hwadi yayi sujada rawahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya rawaito sa wa asluhu fil bukhari asalin wannan hadisin yana a cikin mi sahihu al-bukhari jayyid wannan hadisin kenan barra'a ne ke bada labari lokacin da manzo Allah ya tura Ali zuwa Yemen domin da'awa da jihadi akan ya kira su zuwa ga addinin musulunci kuma abin ya zo da sauki ba tare da an yi wani zub da jini ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan labari shine sai yami sai ya hwadi yayi sujada an gane da kyau ko kenan wannan mikin na mana kai tsaye da labarin ya zo maka farkon abin da ya kamata ka fara tuna da shi shine mi shine sujada an gane da kyau ko to ita ma sujudu sujudu shukur ita ma hukumce hukumcenta ba su da yawa magana mafi inganci shine ba dole sai da arwalla ita ma ake yin ta ba ko baka da arwalla zaka iya kai ni kai sujudu shukur kuma malamai suka cewa la yusannu fiha takbir ba a sunnanta yin kabbara zaka faɗi ne kai kai sujada an gane da kyau ko me za ka ce duk abin da kake so ka ce an gane da kyau ko mafi mahimmanci abin da za ka ce shi ne mi alhamdulillah an tusniya ala Allahi a tashkurahu ka yabi Allah maɗaukakin sarki kuma ka yi mi kuma ka gode masa an gane da kyau ko wannan shi ne kenan in baka iya larabci ba ida yaran da kake yi an gane da kyau ko ida yaran da kake yi Allah maɗaukakin sarki yana jin kowane irin yare to sharaɗi ne sai an kalli alƙibla malamai suka ce a babu dalilin da yana sai an mi sai an kalli alƙibla amma al'ahsan a kalli mi a kalli alƙibla shi yayi dacewa amma in bata samu ba domin lokacin kana cikin farin ciki ba kama sai inda kake ba an gane da kyau ko shi yasa kenan babu sharaɗi na sai ka kalli alƙibla bal hatta ma akan dabba kake ko akan wani abun hawa duka ya halatta an samu asar na sahabbai suna yin haka duk a cikin yanayin da suka samu kansu aka musu bushara suna mi suna sujada ‘yan uwa wannan sunna ce mai ƙarfi wadda ya kamata a ce mun yi ƙoƙari mun yi mi mun yi mi mun rayar da ita an gane da kyau ko sai dai jiyawa da an musu albishiri daga mai ihu an gane da kyau ko sai mai hoshewa da kuka mata ko kun su ne da daɗi ya musu yawa shikenan sai sai kuka da abin da ya kama da haka kenan sujada ita ya kamata mu yin sujadar zai samu maka abubuwa kamar haka abin na farko zai kasancewa kayi koyi da wa zan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu zai kasance kayi ma Allah godiya Allah ya ce wala in shakartum la in shakartum la azidannakum in ka gode mini zan kara muku abu na uku shine duk wanda ya koyi da kai shi ma zai yi zaka samu mi zaka samu kamasho me yasa nace haka domin akwai abin da za a faɗi wanda farin ciki ne wanda ba kai kaɗai shafa ba ya shahi ne mutane da yawa to idan kai wani ya gani yayi ka gani duk wanda yayi sai ka mi sai ka samu sujada sai ka samu mi sai ka samu lada nan muka zo ƙarshen wannan babin kahin mu ci gaba akwai wani sako kamar yadda muka saba da za mu tura zuwa ga wasu daga cikin 'yan uwanmu matasa wanda Allah ya jarabce su da komedi ma'ana wasan kwaikwayo na ban dariya kuma wannan matasan sanannu ne akwai daga cikinsu a subhanallah ku tuna min daga cikinsu matasa ne wanda suke samari ne sosai ku tuna min sunayensu akwai a ina so in ba wa nuski yawa wa nuski an gane da kyau ko jayyid daga cikin matasan da muke tura ma wannan nasihar akwai akwai wa nuski akwai kuma wani wanda sunan asalin shi sunan shi Usman ko Usman Mbox ko a Usman Waju da sauransu wannan nasiha ce ta ƴan uwantaka ta kasancewar ba mu da damar mu haɗu da su gaba da gaba domin wannan shehida ce ba to amma idan muka yi wannan wanda suke wanda yake ba su su ma za su yi su amfani da wannan nasihar da muke ma wannan wannan masu komedi shine sun ɗauko wani sabon salo wanda ya ƙara lalata wannan al'amarin nasu domin asali yana da kyau mu san da cewa shi ban dariya ya halatta addini amma sai dai idan ya kasance ya kumshi ƙarya da sabon Allah a ciki to zai zamanto haramun irin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhhika bihi alqawm azaba bone ya tabbata ga wanda yake ma mutane labari yi musu ƙarya dan ya ba su dan ya ba su dariya sai ce wailullah thumma wailullah subhanallah ta'kidul lafzi bone ya tabbata akan sa bone ya tabbata akan sa idan ya kasance asalin ban dariya ya halatta sai ya kumshi karya da sabon Allah a wannan lokacin sai ya kasance ma'ana haramci akan haramci ya ƙara min ya ƙara afkuwa domin abin da ya sa nace haka shine a can da mun san da ana wasan kwaikwayo na ban dariya irin su nura da irin wanda suka gabata amma za ka gani sabon Allah da ke a ciki takaitacce ne domin a cikin irin na su nura ba za ka ga ana runguman mata ba ba za ka ga mafi yawanci ba za ka ga mata da shiga ta mi ba ta tsiraici wadda ta saba ma al'adarmu ko da a ce ku ta dan mi ta dan saba ma muke da suna musulunci mu to amma su kuma wannan na zamanin yanda suka dauka sun wuce gona da iri yanda kake ganin tura suna rungumar mace haka su ma za su me za su rungumi mace za ka gani matan da suke wasan wannan kwaikwayon da su za ka gani ba sa da shiga ta kirki akwai wadda minishif take sanye guyoyinta waje mamanta waje gashi waje da abin da ya kamata haka Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi wanda al-Imam al-Albani ya jantar da shi da mutum ya tabi mace kwamma a ce an daka masa allura ta ƙarhe a cikin kai an gane da kyau ko wannan da mutum ya tabi mace to ina ga wanda runguma zai yi su kuma 'yan matan da suke wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahlin nar lam arahuma akwai wasu nau'i biyu na 'yan wuta wanda ban gansu ba a zamani na babu su sai manzo Allah ya zano tabin yace yake cewa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat wasu mataye ne suna sanye da kaya amma kaman zindir suke karkatattu ne kuma suna karkatarwa mimi ake ni da suna karkatarwa duk wanda ya kalle su kallo na sha'awa ya samu me ya samu zunubi kun ga akwai dokan alhakin mutane a ciki muna musu nasiha akan cewa idan ma wasan kwaikwayon za su yi kokari su rage wannan abin da suka saba ma al'adodinmu wanda saban ma'ana zunubin zai yawaita a ciki a rage a takaita in ba za a bari ba ma la yudraku kulluhu ma la yudraku kulluhu ma la yudraku julluhu la yudraku kulluhu ko menene suke cewa idan ba za a iya bari a duka ba to ami a takaita an gane da kyau ko wannan shine kenan muna fatan Allah ya shiryar da su akan hanya madaidaiciya da sauran matasanmu gaba ɗaya kenan kamar yadda nace doktor tafaddalu nurahib bikum tafaddalu ya doktor bismillah malam salahuddin a gyara kujerar da farko zan da yi muku ta'arifinsa wannan shi ake ce ma doktor abbas hamisu hafizahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin matasa wanda suke suna amfanin al'umma sosai yana ɗaya daga cikin yake da suna albahithun ma'ana masu bincike wanda ba za ka san kimar su ba sai in kana karatu an gane da kyau ko su bangaren da suka kama shine rubutu duk wani abu da za a yi to bangaren rubutu na wanda yake dai za a yi sa da larabci wanda yake gangariya to su muka bar wannan bangaren mu kuma sai a bar mu da irin mu wanda suke sama sama a bangaren me yake da suna bangaren ilimi alhamdulillah yana ɗaya daga cikin kamar da na faɗa muku matasa wanda suke muke fatan Allah ya azurta mu da masu yawansu limami ne na masallacin masallacin malam san sunan masallacin khadija bintu masjidu khadija bintu khuwailid shine sunan masallacin masallacin na yana wajen yana wajen francophonie kenan a yau ya kama na ziyara ta ta bazata kenan muka ce bai kamata a ce ya tafi ba face mun dan amfanu da shi domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka hadu ba za su rabu ba sai ɗaya ce ala uhdi laka hadiya kana so wai ba zan yi maka kyauta ba ya ce eh da Allah abokina imini kyauta in kai ne kana jiran hiddo jikka goma ko jikka bai muka maka sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai kyautar da ta kai wannan ga wanda ya san amfanin ta dan mun san amfanin ta ne muka ci kenan doctor ba zai tafi ba sai ya amfana da mu wani abu amma na karin gwiwa da abin da ya kama da haka tafaddalu ya doctor
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ففي الحقيقة نازوني إن سوراري كراتو to amma kuma sai aka dora mani abinda ba ni iya kauce mashi ma'ana ba ni iya istiqala in gudu dakta ko ce imami ya nemi da dalle lalle sai na ce wani abu to ya rufe da wata da ma la yudrakul shuddu la yudrakul kull abinda ba a samu gaba ɗaya ba kuma ba a bar duka yake ba da farko gaskiya na yi farin ciki kwarai da gaske ganin cewa 'yan uwa iyayenmu yayinmu da kuma abokanmu da kuma kannanmu a wannan da ya majalasi mai albarka da farko ina yi mamu albishiri da cewa haduwar ma a cikin wannan da ya masallacin bayan allah mu sani cewa allah ne ya zaɓe mu da mahaɗa a nan ne Allah ne ya zaɓe mu duk wanda ya shigo masallaci sauraron karatu a nan sauraron wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala to zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa naftartuka fastami' lima yuha na zaɓe ka ka saurara abin da ake yi maka wahayi to malamai suka ce wannan ne ba ya takaita ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a'a ya yana shi dukkan wanda ya kasance yana zaunawa ya saurari wahayin Allah ya saurari qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anan masallaci ayoyi ake karantawa wahayi na ɗaya kenan ko alkitabu sannan kuma hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam ake karantawa sunna kenan wannan ne kuma su ne wahayi guda biyu ko huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma alkitabu shine wannan ne alqur'ani alhikma kuma shine hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasancewar mun samu kanmu a wannan ne to ba karamin zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala ya dawwamar da mu a hakanan sannan kuma Allah ta'ala ya amfane mu abu na biyu shine nasiha ce zani wa 'yan uwanmu gabaki daya malam lokacin da yake bayani wani dan uwa ya yi magana kan ya yi tambaya kan ikhlasi wasu sun iya cewa riya da sauran da sauransu to a haƙiƙanin gaskiya bayan allah kowane zamani akwai abubuwan da ke tahiya da shi wannan ne karatu da malam ya yi magana ana ɗauka ana yadawa wallahi in muka ce za mu biya maganganun mutane in ka ce za ka saurara wa abubuwan mutane to fa mutane su so suke ka zamto daidai da su yadda kaman baka amfanar ba kamar yadda ba sa amfanar ba mun fahimci abin da nake nufi saboda Allah subhanahu wata'ala yana yawan ba da ƙa'ida ko walakin na aktaran nasi la ya'lamun walakin na aktaran nasi la yafqahun walakin na aktaran nasi ma'ana mafi yawancin mutane mafi yawancin mutane zaka samu cewa su da dama abin da ake so na ci gaban al'umma to idan ka tara mutum goma zaka samun cewa majorite ko kuma a galabiya waɗanda suka yi yawa ba sa mai da hankali kan hakanan ba to kai kai da kake son aiki na ci gaban al'umma ka saurara musu ba ka saurara wa bayan Allah shi yasa abinda malam ya faɗa na daga cikin alfano ko kuma na daga cikin fa'ida na yada aikin alkhairi wannan ne kafanta da ake yada a karatu na alkhairi ni kaina haduwar mu da malam ta bangaren ne wannan ne yana daga cikin samara na daga cikin fa'ida da a ce ba a yada irin wannan ne karatuttukan da malam ke yi da ba ma haɗu ba da hakan ma ko mu zo mu zauna hakan ga ba a yi ba wannan ne yana nuna ma mutu kuma bayan Allah sai mun kama ma malam saboda da'awa ba ta yi wa mutum guda mutum ɗaya ba ya iya da'awa shi kaɗai dole ne kamawa ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda la astahdiruhu harafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce ya rasulallah muna tare da ni da ɗan uwana wanda ni kullum makaranta nake zuwa shi kuma kasuwa yake tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ku zanki mubadalan ku zanki tabaduli na nafa shi da yake zuwa kasuwa yake nemo kuɗi to yanzu sai ya zanki tallafa ma da abin da yake samuwa kai kuma da ka zauna kake sauraron karatu idan ka koma sai ka karanta mai abin da nace ma'ana ka koya mai hadisin da nace shi yasa za ku samu cewa da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin wa'anda da'awansu ta samu ci gaba da yawa daga cikin wa'anda da'awansu ta ɗaukaku ta shiga wurare da dama sun samu tallafi ne sun samu taimako ne na ɗaya daga ɗalibansu sannan kuma daga mutane wa'anda suke gama gari abdullahi afwan abdullahi bin mubarak na'am abdullahi bin mubarak yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa na kasance ina kasuwanci ne saboda mutum biyu yace akwai malik akwai kuma fudail bin iyad shi al-imam malik yarda Allah ta tabbata a gare shi zaune yake kawai karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam haddasana haddasana haddasana shi kuma aikin shi kenan karantar da al'umma fudail shi kuma fudail bin iyad irin malami ne na raqaiq kaman abubuwan da suka shafi zukata abubuwan da suka shafi wankin zukata ko yanzu karatuttukan da malam ke yi mamu nan ne ai karatuttuka ne na ibada ko ya za mu fahimta ibada ya ake sallah ya ake azumi ya ake zakka ya ya ake kuma in sujada sahau ya kama ka in sujada na shukur ya kama ka in kuma sujada na tilawa haka wannan ne muna koyan ibada to kuma akwai malamai su kuma ulama'u tazkiya ne malamai ne wanda in kai wannan din ka zo ka yi ka zo ka yi sallah daidai to kuma akwai wani abu wanda ake bukata a cikin sallah bayan haikal ma'ana bayan zahiri wanda ake kallo akwai kuma malamai su kuma badini suka kula da shi yadda idan ka zo ka ce Allahu akbar ya ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah munajati kake yi da kai da Allah wannan kuma za ka same shi ne gurin malamai na ulama tazkiya malamai wa'anda su kuma zukata ne suka kula da su yadda za su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wasiyabaka fatahhir ko tufafin ka ka wanke shi malaman tafsiri suka ce mamu wannan ne siyabikin yana daukan abu biyu yana daukan siyab tufafi wannan ne in zaka ibada sannan kuma siyab zuciya wa rubbama adlaqat al-arabu as-siyab ala al-qalb saboda an tarata bin shaddad yana cewa fashakaktu bi rumhi la fammi siyabahu laysa al-karimu ala al-qana bi mukarrami kamar yadda yake fada cewa ma'ana dai suna nuna cewa su ita kanta zuciya siyab ana itlaqin ta kan siyab to abdullahi bin mubarak yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ina yin kasuwanci ne saboda mutum biyu malam a samu wata rana a yi ma majalisi wannan da ya tarihin abdullahi bin mubarak akwai darussa masu yawa da yawa wanda za mu amfana da su sosai a cikin tarihin abdullahi bin mubarak ya ce ina kasuwanci ne saboda mutum biyu na farko akwai malik saboda malik zaune yake karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to ina kasuwanci ne saboda in zanki aika mai saboda ya zamto za a yi faɗin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda in faddam dama alaihim rabbuhum tazu ya karanta ta yadda ya kamata ko sannan kuma idan ya ce sinfani fin nari idan yadda annabi sallallahu ma'ana ba ya shakka ba ya tsoron cewa wani abu ya iya gusawa daga gare shi zai faɗa yadda Allah ya ce annabi ya ce gaskiya kenan sai kuma nabi ya ce abdullahi shi kuma fudail bin iyad ya ce shi kuma ina kasuwanci ne saboda in tallafa masu in taimaka masu wannan ne yana nuna mama ashe da'awa sai da tallafi bayan Allah sannan kuma idan muka ce tallafawa idan muka ce taimakawa a zamanin mu na yanzu za ta iya daukan abu biyu a zamanin mu yanzu tallafawanka na abin aljihunka akwai kuma tallafawa ta yada ita kanta da'awan ta isar da da'awan karatuttukan da malam ke yi mu zanke dauka muna yadawa mu zanke dauka muna isarwa a cikin gurufa a cikin facebook a cikin twitter a cikin wa'annan da ya kafafen yada kafafe wa'anda suke na isar da sako ta nisa idan ka isar zaka samu ladan ka yada da'awa sannan kuma zaka samu abin nan ne duk wanda kuma yayi aiki da da'awan da ka isar zaka samu ladan shi wannan ne yake nan na daga cikin alfanu to amma kuma da yawa sai muke amfani da waɗannan ne kafafen yada labaran ta wasu hanyoyi waɗanda ba su kamata ba sai mutum ya yi mai ga sai mutum ya yi farfai ya bata shi a banza ya bata shi a kallace-kallacen abubuwa ma wanda ba sa amfane shi ba a rayuwan shi ba tare da ya yada aiki na alkhairi ba karatuttuka da muke zuwa muke amfana yanzu mun zo mun amfana da karatun malam ko to mu so mu yan uwan mu alkhairi su ma mu dauki karatun malam mu isar musu wannan za ya samu samu lada kuma za ya samu taimake da'awan malam saboda duk inda kuka gani da'awa ta kafu to wannan ne sai an samu ɗalibai shajirtaci masu isar da da'awar shi kan shi malamin lokacin da al'imamu malik abu na ƙarshe wanda zan rahewa da shi lokacin da al'imamu malik ya yi muwaɓa an yi muwaɗa masu yawa kamar yadda wala'alla malami ya faɗa maku wannan an yi muwaɗa da yawa an yi muwaɗa zamanin al'imamu malik masu yawa to amma me saboda shi al'imamu malik an samu ɗaliban shi jajirtacci ne sun yi zaune sun isar da da'awan nashi duk idan ya karanta musu haddasana haddasana haddasana qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to za su kiyaye abin da ya abin da ya karantar da su kuma za su je su isar da abin da ya karantar da su wannan ne yasa sai karatun al'imamu maliku ko kuma muwaɗa ɗin shi fa kutiba lahal qabul fa kutiba lahal khalud ko kuma khulud sai aka rubuta mata karbuwa bayan ikhlasi da kyakkyawan niyya amma akwai taimako na ɗaliban malam yanzu a zamanin mu yanzu akwai karanci wannan musamman yanzu ina magana ne kan matasa alhamdulillah majalisin malam Allah ya azarta shi da matasa waɗannan ne hanyoyin na isar da da'awa mu tallafa ma malam mu isar da da'awan shi insha Allah za mu samu alkhairi a ciki to wasu ma suka yada abu na sharri bale mu wanda za mu yada abu na alkhairi bayan Allah kenan mu tallafa ma malam a wannan bangaren sannan kuma abu na ƙarshe wanda za ni rihewa da shi shine cewa ƴan uwa kan mu yarda wannan ne alkhairin da muke diba ya kubce mamu kan mu yarda ya kubce mamu mu yi kokari mu zanki zuwa kullum muna samun karatu muna samun fa'ida gurin malam Allah ta'ala ya sa albarka a abin da muke karanta Allah ta'ala ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa iyyakum
ina zai za mu liƙe bakin nan kenan muna fatan Allah ya saka malam da alkhairi Amin, amin.
kuma ya mai da shi gida lafiya Mhm.
gode sosai da wannan ziyara insha Allah jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh